إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na salmanul farisi abin niyame domin ci gaba da daura da muka soma ta littafin manzumatu fiqhin nawazil wallafar doktor bahjat hafizahullah ta'ala wannan shine darasi na uku kenan a cikin karatun wannan daura yanzu yanzu nan na'urar da muke dauka da ita cikin taksi na yadda ta cikin mota rishin sa a kumbar rike lambar taksi malkin ba karatun jiya eh muna wani zance ne kuma yanzu karatun jiya na daura da ma wanda muka yi jiya a majalisi kusan littafi uku muke muka yi jiya na karatu na hudu na hudda tafsiri ne na tura cikin guru to ashe ban maida ta cikin jaka ba hitowa ta yanzu na na yadda ta cikin mota Allah ya sa ya lura da inda ya aje ne ko mu inda da shi ne muke dauka kuma daukan shi tana hitowa sosai na'ura ce wadda ta ɗauka ce zalla yan jarida ma da ita suke aiki Allah ya sa ya komo kenan wanda ya samu ya ɗauka a ajiya daga harko har ƙarshe kenan ya tashi da Allah sai ya tura muna don mu same shi kenan za mu tashi ɓangare na alhaji ɓangare da bayani akan hajji malam ya ce sai a shirya gina a karanta
السعي والطواف في الأدوار يجوز فتح وهيئة الكبار تحصيل باغي الحج للتصريح شرط وجوبه على الصحيح يحرم حجة بطائرات فوق المحاذاة أو الميقات فوق المحاذاة أو الميقات جدة ميقات فقط للساكن بها وللقادم من سواكن بها لا يحرم الذكور في التنورا أو أوصل المخيط ذي محظورا وجوزوا لعاقل إحراما وجوزوا أن يلبس النظارة الكمامة أن يلبس النظارة الكمامة ما طاب ريحه من الصابون ما طاب ريحه من الصابون وليس طيبا جاز كالليمون وليس طيبا جاز والظلم في توسيعهم للمسعى من جهة الشرق جوازا منعا وقد نفى المجمع حكم المسجد عن موضع السعي فلم يشدد لا بأس أن تبنى قيام في منى تكون للأسباق حقا هاهنا بغير بيع وبلا إيجار هذا قرار هيئة الكبار جواز في حوض الجمال التوسعة جوي جويز في حوض الجمال التوسعة قرار هيئات الكبار المانعة وجائز رميك للجمار من القرار أو من الأدوار مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل
na'am malam yace bangaren haji baiti na farko as-sa'yu wat tawafu fil adwari yajuzu fatwa hay'atil kibari yace kai kawo da tawafi fil adwari a cikin al-adwar al-adwar sune wurare na sama da aka yi kun san a wajen tawafi akwai wurare na sama dan kasa ba ta isan mutane ana gane da kyau ko to sai aka yi bene sama akwai wanda ta sama suke yin dawafi to wannan benen daga baya ne aka yi shi to shi yasa kenan ana buƙatar hukuncin shi shine malam yace as-sa'yu wat-tawafu fil adwari yin sa'ayi kai kawo tsakanin safa da marwa shi ma kai kawo tsakanin safa da marwa akwai akwai bangare na sama to kai kawo tsakanin safa da marwa a bangare na sama shine al-adwar ay al-ulawiyya yajuzu fatwa hay'atil kibari ya halatta wannan ita ce fatawa ta hay'atu kibaril ulama na saudiya tahsilu bagil hajji litasrih shartu wujubihi ala sahih yace samu at-tasrih da mai son yayi haji abinda ake cewa at-tasrih shine autorisation du pèlerinage a kamin kai haji sai an baka autorisation sai an baka takarda wadda take baka damar ka yi hajjin ana gane da kyau ko idan aka kama ka babu wannan takardar za a iya hukumtar da kai to shine malam yace mai son yayi haji ya samu wannan takardar ta izini shartu wujubihi yana daga cikin sharadi na wajibcin haji ala sahihi akan magana mafi inganci a fiqhu akwai wajibi kala biyu akwai sharaɗi kala biyu ne akwai shartus siha akwai shartul wujub sharaɗi na ingancin ibada da sharaɗi na wajibcin ibada sun sha bamban ana gane da kyau ku shi sharaɗi na inganci ko da ka cika wancan sharaɗin baya yi ana gane da kyau ku misali min shuruti sihhati salati satrul awra yana daga cikin sharaɗin ingancin sallami suturta al'aura sannan kuma bil muqabil min shuruti wujubi salati at-tamyiz ana ga da kyau daga cikin wajibcin ba at-tamyiz ba al-bulugh daga cikin wajibcin sallah shine balaga to yaro in bai balaga bai yi sallah sallar tayi ko ba tayi ba in dai ta cika sharuɗa na inganci tayi ana gane da ku amma sai dai ba dole bane yayi to haka shi ma haji akwai shurutul wujub akwai shurutus siha kenan in baka samu eh, takarda ta izini ba kenan baka cika sharɗi ne ba na wajibci amma da za ka yi alkafura ka yi hawan kura ka je ka yi hajjin ba tare da warɗa ta tasirihikin ba hajjin ka yayi ana gane da kyau ku wannan shine kenan domin shi samun takardar eh, shartu wujubin ne na siha wannan shine kenan domin a lokacin manzo Allah babu shi daga baya ne aka sa wannan tsarin abin da yasa aka sa wannan tsarin kuma in aka ce duk mai so ya zo ya haji wuri baya dokan mutane to shi yasa aka sa ka'ida kowace shekara ana kayyade mutanen da za su yi malam yace yuhrimu yuhrimu hujjajun bi ta'irati fawqa al muhadati aw al miqati yace mahajjata da suke a cikin jirgi za su iya yin harami idan suka kai almuhada ko almiqat ma'ana idan suka kai daidai setin miqati ana gane da kyau ko misali idan kuka tashi cikin jirgi kuka biyo ta hanyar madina ba ta yiwuwa haramun ne ku wuce inda hajji za ku yi haramun ne ku wuce ba tare da kun shiga da ni ba da ihrami to in jirgi ba zai sabka a madina ba da kun kawo daidai madina ana gane da kyau ko sai ku ɗauki ne sai ku ɗauki harami dama kamin ku shiga jirgi sai ku yi wankanku ku sa ihraminku ana kawa daidai miƙati na madina ana gan da kyau ko zulfulaifa sai a yi muku alamar cewa to an kawo ku yi mi ku yi harami in ba a sabka ba kenan in kuma an sabka to fa biha wa ni'mat sai ku je a miƙati ku yi sallah ku ɗauki ihraminku kenan shine ma'anan eh da yake da suna mai harami mai hajji zai ɗauki harami idan jirgi ya kawo daidai wajen miƙati shi ne muhaza daidai a meke da suna al-miƙat juddatu miƙatun faƙat lissaki ne biha walil ƙadimi min sawaki ne ya ce jidda miƙati ne kawai na asakinu na biha mazamnan gari walil ƙadimi min sawaki da kuma wanda suka zo garin wanda ba asalin garin suke ba jidda tana da babban aeroport wanda ba kowane gari ke da irin shi ba a saudiya ina kyautu zaton aeroport mafi girma bayan na riyadh shine na jidda shi yasa to mafi yawancin jirage suna sabka a jidda to shine sai malamai suka ba da fatawar jidda in dai har ka zo kamin ka kawo jidda in akwai miƙati to ne ya kamata ka ɗauka ba sai an sabga a jidda ba domin ita jidda ba ta da miƙati ƙayyadadde ana gane da kyau ko domin akwai garuruwan da suke da miƙati akwai wanda ba su da wanda ba su da miƙati kala biyu ne akwai wanda suke sai sun yi tahiya su zo wajen wani miƙati akwai kuma wanda su kuma garin nasu gaban garin da ke da miƙati yake to su irin waɗannan daga garuruwa su za su ɗauka kawai misali irin su ta'if kawai misali irin su makka da su jidda dukkaninsu miƙatinsu yana baya in an ce sai sun je wajen miƙati su ɗauniya kenan sai sun koma baya to shi sa su daga gidajensu za su ɗauniya to shi ne malam ya ce shi ita jidda miƙatin ta na 'yan garin ne ko kuma wanda ya zo ziyara a garin sai lokacin hajji ya so ya yi hajji to shi a nan garin zai ɗauki amma ku da za ku zo misali daga Nijar ku tashi kai tsaye ku sabka jidda ku ɗau harami wannan bai yi ba shi ne abin da mala yake nunawa sun kawo wannan ne don saboda jidda tana da babban aeroport wanda ake yawan sabka to don musulmai su faɗaka da wannan malam yace la yuhrimu dhukuru fitan nura aw uzuril makhiti fi mahzura yace maza ba sa yin ihrami a cikin at-tannur at-tannur shine jip buje ana gane da kyau ba sa yin harami a cikin buje a uzurin makhiti ko kuma wanduna wanda aka dumka zi mahzura domin wannan abu ne wanda aka hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana maza su yi ihrami da dukkanin abin da aka dumka to yanzu a wannan zamanin sai aka samu wasu daga cikin 'yan kasuwa na saudiya wanda suke busu yi karatu ba sai suka fara yin buje na maza ai kun san ihrami zane ake dama ko to akwai wanda ba su iya dama zane ba namiji bai saba dama zane ba suna tahi suna ku zane na kwance musu sai suka ce to bari mu hutar da ku sai mu yi muku zane mai baki ma'ana zane mai mai abin ga mai kaushu sai a sa kaushu a yi mishi baki yadda kadai ka san bushe in kasa amma da kasa ba za a gane ba sai a yi libin menene zane ne haka suka yi shi to shine sai malamai suka hiddo fatawar cewa wannan zannuwan ko wannan bujen da suke ma maza baya halatta domin an dumke shi shi kuma dumki duk abin da aka ma dumki mai hirami baya ne baya sawa haka su ma wanduna shi wannan abu ne sananne sosai malam yace wajawwazu li'aqidin ihrama an yalbasan nazaratan kammama kun malamai sun halatta ga wanda ya kulla ihrami ya sanya nazara ita ce tabaru lunat madubi da alkammama ita ce babet kenan ya halatta mai ihrami ya sa lunat nazara ya kuma sa babet shine takunkumin nan da ake sawa na baki ya ce mata bari shuhumi na saboni walai satiban jaza kan laimoni ai kun ganin zara yanzu ne aka same ta ku kun ga kenan nazila ce ita ma babet haka wannan takunkumin na baki shi ma yanzu ne aka san shi da me aka sani rawani ko ba haka ba shi kuma rawani manzo Allah ya hana shi ga mai ihrami to yanzu ba bata aka samu ana ga miki kenan sai malamai sun zama shin ita ma ana hana ta kamar rawani ko kuma za a halatta ta to kenan ita ne da karshe ijtihadin su ya kai su ga halatta wannan ba gaskiya مطاب ريحه من الصابون وليس طيبا جاز كالليمون ya ce duk abin da ƙanshinsa duk abin da yake da ƙamshi mai daɗi na sabini to ba turare ba ne ya halatta mai ihrami ya yi amfani da shi kan laimun kawai misalin lemu an ya halatta ka sha lemu ko tare da yana da mi yana da ƙamshi kun sai yana daga cikin mahzuratul ihram mutum ya sanya turare to shine shi sabini mai ƙamshi shi ma za a haramta shi da shi ne sai malamai suka ce shi babu da hisa bi ne mai kamshi mutum ya amfani da shi walhudu fi tausi'ihim lil mas'a min jihati shirki jawazan man'a walhudu malamai sun yi sabani fi tausi'ihim lil mas'a game da fadada wurin sa'ayi da aka yi ana gane da ko min jihati shirki a bangare na gabas jawazan man'a wasu sun ce ya halatta wasu kuma sun hana wannan kenan sabani da aka samu tsakanin malaman Saudiya lokacin daular Saudiya suka faɗaɗa wurin sa'ayi na Safa da Marwa suka ƙara mishi hwaɗi a ɓangaren gabas ya kusanto ga masallacin harami to wasu suka hana wasu kuma suka suka halatta to amma dai abinda aka tai akan shine halaccin tunda an yi aikin kuma har yanzu mutane suna amfani da wurin da aka ƙara wa qad nafal majmu'u hukm al masjidi an mawdi'i sa'i fa lam yushaddidi yace al majmu'u al fiqhi na saudiya sun kore hukuncin masallaci ga wurin ga wurin safa da marwa ana ganda ke ku sai dai dan haka busu tsananta ba abin da yake nuhi shine wurin as-sa'yu bayna safa wal marwa lahu hukmul masjid al-haram am laysa lahu hukmul masjid al-haram yana da hukuncin masallacin harami ko bai da hukuncin masallacin harami in an ce yana da hukuncin masallacin harami kenan in kana nan duk abin da ba a yi a cikin masallaci ba za ka yi ba ba za ka yi ba kaman kana cikin masallaci ne ana gane da kyau ko to malamai sun ba da hukuncin cewa wannan baya cikin masallaci don haka ba a tsananta ba akwai abubuwan da ya halatta ka yi a wannan wurin wanda da a cikin masallacin harami kake bai halatta ka yi shi ba la ba'sa an tubna qiyamun fi mina takunu lil asbaqi haqqan hahuna malam yace babu lahi a gina kaimomi amina sai dai takunu lil asbaqi haqqan hahuna sai dai haƙi na wannan kaimomin da za a yi na wanda ya riga ne dalilin wannan matsala shine lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana mutane su rika kama wuri kamin lokacin kwanan mina mutum manzo Allah ma shi da kanshi aka nema ya rasulullah anabni naka khaymatan mu gina maka kaima amina kamin ka zo sai manzo Allah yake a'a ita mai na ta wanda ya riga ce wannan hadisi ne kana cikin sunan abi dawud masu bibiyar karatun mun yi wannan hadisin a kitabul hajj wanda wannan hadisin dalili ne akan ka'idar al-fadlu lil asbaq al-fadlu lil asbaq a harakan addini falala ta wanda ya riga ce wani ba zai zo ya tare wuri ba bai zo masallaci bai aka tafi ya tahiya dai ana gane da kyau da an zai a ce ai wurin wane ne a'a a musulunci ba wani al-fadlu lil asbaq domin Allah yake wastabiqul khairat gaugawa ake wajen ayyukan alkhairi to shine an hana mutum ya zo ya kama wuri tajhiz mutum ya kama ma wani wuri ɗan boko suna ce mishi reservation ala ga da gyago ba a reservation addini domin zamunci ne wanda ya riga zuwa wurin shi ne ana gane da kyau ko shi yasa in mutum ya riga ya zamna ko da ya tashi wani ya zo ya zamna in ya dawo dole a bashi ne a ba shi ne mai wani hadisi hanyar dalili akan ka'idar idan kama ahadukum min majalisi thumma raja'a ilayhi fa huwa radd dan me yasa za a mayar mishi da wurin li'annahu al-asbaq wal fadl lil asbaq fi sharia wannan ka'ida ce fiqhiyya mai muhimmanci wannan shine kenan kenan samari guda biyu sun sun hito ma diyarka kuma dukkanin su masha Allah ustazai ne ala ga da ke ko sai dai guda da yancin garau-garau guda ba yancin garau-garau to kada a dibi yancin garau-garau a dibi waye riga ana gane da kyau ko in ustazu mai dan mai dan bilo ya riga a bashi ala gane da kyau ko kada a ce a tun daga mai moto bari a hana bishi yawwa to kenan manzo Allah ya hana yin haka to sai dai malam yace bi ghairi bai'in wa bila ijari hadha qararu hay'atil kibari ya halatta a gina kaimomi da sharuɗa na farko ya kasance na wanda ya riga ne na biyu kuma bai gairi bai'i wa bila ijari idan an gina kaimomin kada a saida su kuma kada a bada hayar su yace haza qararu hay'atil kibari wannan shine abunda hay'atu kibarin ulama suka tabbatar kenan shi yasa saudiya suke daukan daular saudiya suke daukan nauyin gina kaimomin sai ya zo duk wanda ya riga su za su shiga a kaima sai yan nijar ka isko su wata kaima yan kaza ka isko su wata kaima sun riga sun zo ne sai suka kama wurin amma a ce tun da aka gina kaimomin ga anguwar yan kaza ga awa ana gan da ke ko dan manzo Allah ya hana haka na'am suna gina na'am kaima kenan duka sara ne muke cikin daji a sai kullum su gane kaiwa ba shine tanti da ake bugawa eh a runwato ko bukka yawwa an gane bukka ko an nuna da bukoki nan kusa yawwa to wannan shine tantin nan da ake bugawa idan ku gani a lokacin haji za ku gani wajen wajen mai na an gi an buga wannan kaimomin wannan tantunan wannan ruhunonin to wannan shine kenan abin da yasa suka rika bugawa da kansu don saboda in an bar ma kowa yayi za a yi ta wasu ma ba su da abin bugawan ko kuma ba za a yi masu inganci ba ga su kuma lokaci ana iya ayi ruwa ana iya ayi wani iska in ba a gina masu kyau ba za su iya su kwashe kayan mutane juwiza fi haudil jimari tausi'a qararu hay'atil kibari mana'a an halatta fi haudil jimari tausi'a an halatta a kware na aljima'a ma'ana kware na inda ake jubar shedan malumai sun halatta shi ma a faɗaɗa shi qararu hay'atil kibari mana'a sai dai hay'atu kibarin ulama su sun hana a faɗaɗa shi amma sai dai da ƙarshe an faɗaɗa shi kamar yadda aka faɗaɗa wajen safa da marwa aka samu saɓani sun hana wasu sun halatta haka aka zo wajen shi ma jihar shaidan ana ga da wuri ne ɗan ƙarami wurare ne ɗan ƙanana to ana samun cinkoso na jiwa kuma wurin duwatsu na cika shi yanzu sai aka yi dubara aka faɗaɗa wurin a ƙasan shi sai aka yi wani ƙatar rami wanda duk duwatsun da ake jiwa a cikin ramin suke shiga ba ka ganin duwatsun da ake jiwa kuma duk shekara ana kwashe su talammomi ake kawo Allah ɗaya san adadin su wanda suke kwashe duwatsun da ake jiwawa a ciki to amma a da cika wurin yake yi kuna cikin jiwa sai a ce wuri ya ce ku jira a kwashe ana gane da ko yawwa to yanzu za a zo a yi ta jifa ba kuma ganin duwatsun kawai sai dai ka gara mai yayi kasa kamar yadda za ka zo ka saki kashi yayi kasa ba ka ganin shi ko yawwa to haka aka yi to shine eh, aka samu sabani su malamai suka halatta wasu suka hana to amma da ƙarshe dai an faɗa waja'izun ramyuka lil jimari min al qarari aw min al adwari ya halatta kai jiwar shedan min al qarar abinda ake ma qarar shine ƙasa aw min al adwari ko kuma sama kamar yadda a wajen tawafi akwai ƙasa akwai sama ko haka shi ma wajen jiwo shedan dan saboda yawan mutane an yi sama an yi ƙasa akwai wanda da ƙasa za su yi wa akwai wanda daga ina daga sama duka ya halatta suka ce domin akwai ka'ida wajen malaman fiƙo suke cewa alƙararu lahu hukumul hawa alƙararu lahu hukumul hawa ana gan da ke ku yanzu wannan masallacin alƙarar shi ne nan ƙasa alhawa shi ne nan sama to duk hukuncin su guda shi ne ma'anar alƙararu lahu hukumul hawa wannan shi da ke na'am ko kuma alhawa lahu hukumul ƙarar al-mu'amalatu mu'amaloli malam yace al-warakun naqdiyyu idan aka ce al-mu'amalat ana nuhin kasuwanci anan amma mustalah ne wanda ya shahi dukkanin wani abu da ya shahi yarjejeniya tsakanin mutum biyu zuwa abin da ya sama amma anan ana nuhin kasuwanci malam yace sai a shirya a karanta al-warakun naqdiyyu wal umlatu a'a ba haka muke karanta ba ko yawwa alwarqun naqdi wal umlatu نقد ففيه تجب الزكاة يجري الربا يكون رأس مالي في شركة أفتى بذا المقال جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا في مكة وجدة فلتسمعوا في صرفها تخالف الأجناس بحسب الدولات لا الأساس وردها في حالة التضخم وردها في حالة التضخم بالمثل ما بقيمة فليعلم ما لم يقع كارثة في حالة فقيل فيها حكم العدالة وفي النصاب الزكوي تقوم قل بالأحظ للفقير يحكم حساب بنك منه الاستثمار حساب بنك ومنه ما يدعونه بالجار فأول يجوز بالقراض ونحوه والثاني ذو إقراض تورق المصارف المنظم تورق المصارف المنظم بمنعه أفتى وقال المعظم بمنعه أفتى وقال المعظم مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل na'am malam yace wannan babi ne mai mai rikitarwa sosai na al-mu'amalat al-warqu an-naqdi wal-umlat naqdun fa fihi tajibu az-zakatu sai sa malamai suka ce in kana so ka gane dalibi ya kunkudi fiqh ka shiga da shi bangaren al-mu'amalat ka shiga ka shiga da shi kitabu tijara ka gani in ya iya tijara ala gani da kyau ko? don wuri ne mai matukar haɗari sosai za ka samu su kalmomi wanda in ba an shiga wannan babin ba a amfani da su na alwarakun naqdiyu wal umlatu naqdun fa fihi tajibu zakatu malam yace alwarakun naqdi takardar kuɗi idan aka ci takardar kuɗi abinda ake nufi shine me yake da suna biye da bank ana gane da kyau ku wannan biye da za a bada ta banki check wal'umulatu da kuma al'umulat al'umulat su ne kudin dai mone ana gane yancin garau-garau da yan takardu wannan dai wanda su da sunan kudi suke nakudun su nakad ne idan aka ce nakad ana nuhin zinariya da azurfa fafihi ta jibu zakata don haka zakata na wajabta a cikinsu ana gane da kyau ko ya jiri riba a cikin kudi riba tana gudana ya kuno ra'asa malin abin da ya sama da ya kawo wannan matsalar domin a da ba da irin wannan kudin namu ake cinikayya ba da me ake yi da zinariya da azurfa ana gani da kyau ko to yanzu wannan kudin da muke amfani da su su kuma kima ce ta zinariya da azurfa to kenan shi yasa malamai aka samu sabani wanda magana mafi inganci wanda mafi yawan malamai suka ta yan zahiriya ne suka ce a'a kudi ba su da zakka tunda ba zinariya ce da azurfa ba karan kanta to wannan kaga da an bi fatawarsu da an halaka da ba mai da masu yadda zaka kaɗan ne tun da yanzu wake mutum ne za ka gani rike da zinariya ko azura to shi ne ya ce yajin riba da haka kuɗi riba tana gudana a cikinsu ana gani da kyau ku bi mukhtalafi anwa'iha riban fadl da riban nasi'a da riban qard yakunu ra'sa mali kuma kuɗi suna kasancewa uwar kuɗi ma'ana hannun jari na kasuwanci fi shirkatin a cikin wata society ma'ana wani abu da za a hada wani kasuwanci da za a hada a yi kenan kudi suna kasancewa ra'asa malin uwar kudi afta bi hadal afta bi dal maqali sun ba da fatawar wannan maganar jullu kibari ulama wal majma'u mafi yawan manya-manyan malamai da kuma almajami'ul fiqhiyya fi makkatin wa juddatin faltasma'u a makka da judda ka ji wannan da kyau ana gani da kyau ko imani ya ce fi sarfi ha ta kaluful ajinasi bi hasabin daulati lal asasi ya ce fi sarfi ha a wajen canjin kudi ta kaluful ajinasi jinsi akwai sabawar jinsi hasan hasan ku rubuta sunan ku takarda an ba ku littafi ina usama ku ga usama sai ya ba ku littafi na'am wanda suka rubuta sunansu wajenmu ba a ba su littafi ba su ga usama sai ya ba su littafi na ku tambaya da usama can wasu na malam ya ce wajen canjin kuɗi ana lura da sabawar jinsi bi hasabi daulati lal asasi da lura da daula ba wai asalin abin ba abinda malam ke nihi anan shi ne ai kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace az-zahabu biz-zahabi riban illa mithlan bi mithlan wa ha wa ha ana ganda kyau ko canza zinariya da zinariya in dai har aka fifita to an yi riba sai dai ayi daidai wa daida kuma ayi hannu da hannu to su bangaren kuɗi na wannan zamanin malam yace za a lura da gari ne domin darajar kudin wani gari sun yi sun yi na wani gari daraja yanzu naira a sefa ta yi ta yi naira daraja kenan in aka ce ai tun da asalin sefa zina kimar sai kimar kimar zinariya ce sefa ma naira ma kimar zinariya ce manzo Allah ko ya ce in za a canza zinariya da zinariya kada a hihi ta kenan in ka ba da naira dubu ana gane da kyau ko sai a sai a baka jaka guda ana ganin da kyau ko tunda ita ce mi ita ce makamancinta a wajen kilgo to shine mala yace a wannan jinsi ake diba na kowace asalin daula ba sai ko ana gane da kyau ba tunda manzo Allah yake idza ikhtalafatil ajnasu fabi'u kayfa shi'tum yadan bi yadin idan jinsi ya bambanta kenan jinsin nera daban jinsin sefa daban amma da a ce kai ne ka zo da jikka ka ce a canza maka kuma canjin da za a baka da sefan ne za a maka to a wannan lokacin in aka ƙara wani abu ko aka rage wani abu a cikin canjin nan an yi ne an yi ne an yi riba amma in aka zo in ka bada a maka canjin jikka da nera to wannan lokacin ba wai za a dibi a ce wannan jikka bace ita ma dubu guda jikka ce a wajensu to shine ma'anan fi sarfiha takhaluful ajnasi bi hasbi dawlati lal asasi yace wa radduha fi halati tadakhumi bil mithli la bi qimatin falyu'lami yace mayar da kudi fi halati tadakhum a cikin hali na at-tadakhum abinda ake cewa at-tadakhum shine ya kasance kana biyar wani kuɗi sai a yi shekaru ana gane da kyau ko sai bayan shekaru sannan sai ka zo amsa kuɗi barin ba ku misali misali ma'aikinku ne da ya zo rasuwa sai ce yana biyar ma'aikin suwa ne tun shekara talatin da suka wuce jika ɗari ana gane da kyau ko da haka amso wannan kudin yanzu da Allah ya kaɗari a wancan lokacin da wannan lokacin wacce ta yi tsada a wancan lokacin yanzu shi kenan sai ɗiyanku su ce to a da babanmu yana biyan ku jika ɗari kun san yanzu jika ɗari da ta yanzu da ta da ba ta ba ɗaya ba ce kenan jika ɗari biyar za ku ba mu ko kuma ma'aikinku ya zo da suwa sai ya ce to na taɓa sai da ma a lokacin baya na sai dama wa ne gidana dala uku mu lokacin guda yara ake ayi sai da gidaje dala uku ban san da gaske wani ko dai kanzon ku dai gene ala gan da wani gida aka yi na wani aka ci dala uku aka sai da shi kuma katon gida in gaya mu to ya zo da suwa sai ya ce to a da na sai dama baban suwa ne wani kaza gidan da yake ciki dala biyar ana gan da kyau ku to yanzu in kun zo dala biyar za a baku ko kuma kima za a baku ana gane da kyau ko to wannan kenan tunda an riga an yi cinikin yanzu shi kudi ne ai zai bada ko to shine malam yace waraddu ha fi halati tadakkumi bil mithli la bi qimatin falyu'lam daidai wa daida za a bada abinda ka bashi shi zai ne shi zai baka ba kima za a koma akan ta ba ya ce malam ta karita tun fi hala faƙila fiha hakimin adala ya ce matuƙar wata karita ma'ana wani aksidan hukunmu ce wata babbar matsala ba ta abku ba a kai tsaye ya ce faƙila idan wannan ya abku fiha a cikin wannan hakimin adala to a yi hukunci da adalci ma'ana shine akwai lokacin da in ka ba mutum kudi in suka salwance ba daidai kudin zai maida maka ba sai dai za a yi hukunci dan ba da wani abu ba sa kwana gan da ba yanzu misali mutum ne ka ba amanar kudi a yanzu yanzu ta ba shi jika miliyon guda ya aje maka yana zuwa gida sahiya na wayewa yan daba sai labari ya zo yan daba sun shiga gidan shi sun kwashe kudin ana gane da kyau to a yanzu wannan wurin ba miliyan guda zai mai da maka ba'a adalci ya kamata a yi a dan rage kowa ya rage asara shine ma'anar malam taka karitatun fi hala faqila fiha hakimil adala ko kuma kun yi wata yarjejeniya ta kasuwanci ne to irin wannan adalci ake sai a dan rage a mai da suna an gane bambanci na at-tadakkum da kuma wuqu'il karita an gane bambanci ko wannan shine kenan malam yace wa fil nisab adh-dhakawi tuqawwamu qul bil ahzil al-faqir yuhkamu yace dangane da nisabi na zakka tuqawwamu kima ake yi ma'ana za a dubawa kulbil a hazi lil fakiri yuhkamu a duba a ga wanne yahi dacewa ko wanne ne zai yi daɗaɗa ma talaka sai a yi hukunci da shi kun san nisabi na zaka abubuwa guda biyu ne da zinariya da mai ake yin shi da zinariya da da azurfa akwai malaman da suke ganin da zinariya kawai za a yi ƙiyasi na abin da ba zinariya ko azurfa ba akwai malaman da suke ganin a'a da azurfa za a yi to shine sai malamai suka ce adiba wanne ne zai hidaɗaɗa matalaka idan aka yi ƙiyasi da nisabi na zinariya to shi a wannan zamanin misali sai mutum ya kai a mai da suna zaka 500 da wani abu sannan ya hudda zaka ana gane da kyau ko? to idan kuma aka yi kilgo da azurfa bai ma kai zaka 200 kenan gana da zaka 200 sai kame sai ka huda zaka jika 200 an raba ta gida 40 nawa ne za a huda a ina yan boko ku kalkila muna dai san mil divisé par 40 aha a to kun gani san kimin ne za a huda wai a ba talaka ana gani da kyau ku to shi kuma wancan ya tattara jika 500 in an kilga shi kuma zai hudawa kamar daga jika 500 zuwa sama eh mu kilga ha 2500 to shine sai malai ce sai a duba wanne ne in aka yi kilgo da shi talaka zai samu abin kishi wanne ne aka yi kilgo da shi ita zaka da Allah an ce a hudda ta ne don saboda kawai a rika dan mutum dan abu wanda zai dai da ya ce wani gida ya kare dan me aka fallanta ta dan in an hudda an ba wani shi ma ya mi ya samu wani hannun jari mai yiwuwa wata shekara ko wasu shekaru ya iya mi ya hudda zaka to shi yasa mafi yawancin malamai suna ganin ayi kiyasi da zinariya yahi tunda in ayi kiyasi da zinariya kamar an tara ma talaka ne amma in an yi da azurfa kamar dan guntu guntu ne za a rika bashi bai ma san da ya sanya su ba ba san ko ana gane da kyau ba amma har yanzu akwai malaman da su a ra'ayinsu kawai da zinariya za a rika kilo da azurfa za a rika kilo shi yasa zaka ji an tambayi wani nisabin zakka sai ce jika 100 da wani abu ko jika 200 da ka ji nisabin zakka jika 100 da wani abu ko jika 200 to da da azurfa ne aka yi amma da ka ji an ce jika 500 jika 400 500 zuwa sama to da nisabi na menene na zinariya na zinariya dan ita take tsada hisabu bankin minhu listithmari wa minhu ma yad'unahu bijari yace hisabi na bank shi ake cewa account banker kala biyu ne minhu listithmari akwai hisabu listithmari shi suke cewa account da investment wa minhu ma yad'unahu bil jari akwai wanda suke ce ma hisabul jari shi suke ce ma kuntu quran fa awwalun yajuzu bil qiradi yace shi na farko ya halatta bil qiradi idan an sanya sani a matsayin qirat shine mudaraba ma'ana ka zo ka ba da kuɗi a banki da sunan kont dan investissement kaman ka ba da wannan kudin ne dan a yi wani kasuwanci da wannan kudin sai ka samu wata riba ta hanyar wannan kudin da ka bayar ba sai kwana gan da ke ba amma nan ba suna nufin kowane irin banki ba bankin da babu me babu riba a ciki ana gan da ke ku malam yana wannan magana ne su a kasar su Saudiya domin su tabbas akwai bankin da bankunan su tabbas wanda ba su aiki da riba wannan shine kenan duk da akwai na riba wa nahwihi wa thani zu iqradi yace in ba ka bada ta qirat ko abin da ya kama da haka wasani shi kuma banki da shi kuma kwanta na biyu hisabu na biyu shine zu iqradi wanda kaman kai ne ka bayar da bashi shi ake cewa kuntu quran kaman ka kai ajiyar kuɗi ne to sai kamar sai a ɗauke shi banki ta ɗoka kamar ka ba ta bashi ne ana gan da kyau ko kenan shi ne bambanci tsakanin kwantu kuran da kwantu don saman kwantu don saman kamar kasa hannun jari ne shi kuma kwantu kuran kamar ajiya ne ka kai ana gane da kyau ko shi kuma kala biyu ne akwai wanda za a rika baka riba ana gane da kyau ko me suke ce ma riban nan ga sha ba yan tere yawa ana gane da kyau ko to shi kuma wannan yan teren gaba ɗayan shi bala'i ne. tunda tunda riba ce musamman bankunan mu da ake kai kudi ajiya duka bankuna ne wanda suke amfani suke suke mu'amala da riba in ba ka kai bankin musulunci ba suna akwai tabbat kont inda babu riba a ciki ko da yake su ma suna amfani da riba a wasu wuraren za mu gani akwai su dubaru da suke wanda asalin su akwai riba a ciki malam yace tawarruqul masarifin munazzamu bi man'ihi afta wa qala al-mu'zamu malam yace تورق المصارف المنظم da farko dai dole mu fassara ma'anan tawarruk abinda ake ce ma tawarruk riba ce ake ma dubara ba san ko ana gani da kyau ba jirwaye ne mai kama da wanka at-tawarrukul fiqhi yanda yake asali shine kana son ramce sai ka zo wajen wani ka ce masa ina son karamta mini kudi to shi kuma baya ba da kudi haka nan dole shi sai ya ce yi ba ana gan da kyau sai ya ce to ka gani dan kasuwa ne ga mota na in kana sayi ka sai motan nan ana gan da kyau in ka sai ta sai in baka kudin motar in ya so daga baya sai ka bani kudin ana gan da ke kuto wannan shi ake cima a tawarru yanzu neman ramcen jika miliyan guda yake ramci yake neman ramci sai ce masa to marmakon in baka miliyan guda ka sai mota ga ta nan miliyan guda 200 da ya ba shi ramce da miliyan guda zai mai domishi amma yanzu da aka yi dubara ta ya sai mota kuma ya ba shi kudin sai mai domishi mi sai mai domishi nawa miliyan guda kenan ya ci ribar dai miliyan nawa miliyan biyu to wannan shi ake cima a tawarru alfiqhi ana gani da kyau ko to akwai tawarrukul masarif wanda su banki suke yi banki suna yin irin wannan ana gani da kyau ko banki suna irin wannan to shine ma lai ce tawarrukul masarifil munazzam irin wannan tawarrukin irin wannan bashin na banki wanda suke tsarawa biman ihi afta wa qala al-mu'zam mafi yawancin malamai sun yi fatawa akan hani ga wannan sun hana wannan haramun ne na a? eh za mu zubo wajen za mu shigo wajensu ana gani da kyau ku? na'am za mu shigo wajensu insha Allah ba sa sa kin nan kuna gani ba an sa kamfani kaza sa to za ku ga menene sa wa ba'dhum yujizuhu fil ashumi lil amn min tahayulin muharram muharrami ya ce wa ba'aduhum wasu malaman yujizuhu fil asumi suna halitta sa idan na me yake da suna ta hanyar kai wannan yaran amuna maganin su aha wasu malamai suna halatta shi idan za a yi ne ta hanyar hilaye ana gan da ke ko lil'amni min tahayulin muharrami domin ana kubuta ana amintuwa daga dubara wadda shari'a ta haramta ma'ana an samu su malamai da suka halatta irin wannan bashin idan ta hili ne ana gane da kyau ko amma mafi yawancin malamai gaba ɗaya sun haramta shi gaba ɗaya ma'ana misali mutum yana son bashi sai ka saida mishi hili ana gane da kyau ko ko da yake banki ne mafi yawanci suke yin shi kana son bashi sai su saida maka hili idan suka saida maka wannan hilin sai su ce to za su samu wanda zai saye shi idan aka samu wanda zai shi haka dai za su cewa amma a ƙa'ida su ne duka za su yi wannan abubuwan to a takaice dai duka irin wannan bai halatta ba shi ake tema a tawarruk an gane da kyau ko malam yace wa mana'u tawarruk al-aqsiyya mahma yusamma yuj'a lil mansiyya malamai sun hana at-tawarruk wanda yake na kishiyar wancan mahma yusamma da kowane irin suna aka sanya mishi yuj'alu al-mansiya za a sanya shi mansi mansi ai matruk za a sanya shi daga cikin wanda aka kiya
wancan na farko kai ne zaka zo banki su saida maka abu kuma su baka kudin shi da sunan bashi to wannan wani ne zai zo neman kudi sai su bankin su nemi wa zai bada ramce wannan ana yin shi banki ita za ta zo neman ramce wajen mai kudi shi kuma mai kudin shi zai saida musu wani abu wanda wannan abu in ya saida musu sai ya ba su kudi daga bayan su mai domin shi kudin su kuma sai su baka kai da kai zo ramce wajen su shine aksiya yanzu ba bankin za a zo nema wurin ta bankin ita za ta ne za ta zo nema wajen mutum shine aksu wancan malam yace kummal bitaqatu ladal masarifi eske ma wannan ba mu karanta shi ba ko na to a karanta dan ayi nishadi
ثم البطاقات لدى المصارف ثلاثة كن متقن المعارف الائتمان والحساب الجاري ومسبق الدفع بالاختيار أولها العامل ذو اقتراب أولها العامل ذو اقتراب والثاني والثالث ذو تقاضي ما زاد عن تكليفة فعلية حرمه في الأول لا الباقية وقسم التأمين للتجاري وللتعاون في المختار فالأول الممنوع ذو فالأول الممنوع دون الثاني في قول جل فقه الزمان وجوزوا بطاقة التخفيض إن تاك مجانا بلا تعويض وقسم القبض إلى حقيقي وغير الح... وغيره الحكم في التحقيق كالقبض في الحساب بالتقييد قيل وكالشيكات بالرصيد فصل حلول سائر الأقساط عند تأخر بالاشتراط أه؟ eh to nan nan takdimi da ta'khiri ne aka samu ku bi yanda nake yanda nawa yake al majma'ul hillu li ghayri al mu'siri al majma'ul hillu li ghayri al mu'siri wal lajnatu ad-da'imatu al man'uhari wal lajnatu ad-da'imatu al man'uhari ya kuka samu a wajen ku ko an komo daidai inda eh inda ta'akhurin bil ishtirati shine karshe ha an tsallake ne a shi aka tsallake faslun hululu ku suwara in karanta ni kadai faslun hululu sa'irin aqsati inda ta'akhurin bil ihtirati ni haka baitin yake ha me yace shi a a yawwa to me yake da suna sadrul baitikin mai bi masa ne na kai shi can a wajen aji cikin wancan an gane da kyau ko yawwa kenan ku bi yanda na waike shine daidai almajma'u nan horkon sabon baiti ne na na jayyid na eh sai mu tashi malam yace thummal bitaqatu ladal masarifi thalathatun kulluqinal ma'arifi sannan albitakat idan aka ce ma kartu banker can mun ga mai ke da suna kont banker ko yawa yanzu kuma kartu yanzu kuma akwai kart wannan kati kati na banki ladal masarifi a wajen banki talatatun kala uku ne kun mutqinal ma'arifi yace ka kware wajen sanin su yace al'itimanu na farko shi ne bitakatun li'itima ita suke ce ma kartu da kredi wani hisabul jari shi ne bitakatun hisabul jari ita kuma suke ce ma kartu da kontu kuran sai wa musbakut dafi'i ita ce bitakatun musbakut dafi'i ita suke ce ma kartu prepeye aha belikta yari wanda mutum yana yin wanda ya so ne to yanzu za a yi bayanin kowace awwaluha al-amilu zuqti radi ita karta ta farko kati na farko masu dumi da Allah kai wanda ba su zama su su hita da Allah ba su surutu aha awwaluha al-amilu zuqti radi na farko al-amilu ma'ana wanda yazo a wajen bankin zuqti radi kamar yana dokan bashi ne kenan wannan karta da kredikin nan ita kati ne na ɗokan bashi wasani wasalisu zu taqadi karta ta biyu kati na biyu da na uku su kuma dukkaninsu zu taqadi kai mai karɓa ne dan dama ka riga ka ba da kuɗin to kana ɗokowa ne daga cikin naka kenan kishiyar wacce ce ita ba bashi bane kake ɗauka shi ne ma'anar zu taqadi kai ne kake bi kana amsa na kana amsa dama abunka ne wanda ka aje sai ma da ce ma za da an taklifatin fi'iliya harinhu fil awwal lal baqiya duk abun da ya kara akan me yake da suna nauyi na aiki harimhu fil awwal to ka haramta shi a kati na farko lal baqiya sauran banda su abinda malai yake nufi shine shi wannan kati na na banki ana amfani da shi ne wajen sayayya yanzu misali in ka zo station wajen sa mai da ka muka musu wannan katin akwai abin da za su sace su hudda adadin man da kake so a sa maka har kuma akwai manyan shaguna wanda da ka zo ka bada wannan katin duk abin da ka sai cikin katin ne za a huddawa to na farkon kati wanda shi na ramuce ne idan ka kashe jikka goma sai banki ta hudda wani abu na jikka goma nan da ka kashe to wannan an samu riba domin bashi ne aka mi aka ƙara wani abu a ciki amma sauran kasocin wanda dama kai ke da kuɗin ana ga maimakon kuɗi ne kake yawo maimakon kai yawo da kuɗi ne kake yawo da me da katin to su wannan in ka hudda sai banki ta ɗebe wani abu to wannan babu laifi domin kaman sun ɗebe kuɗin aikin da suka yi maka ne na me na ajiya da suka yi maka ana ga da jago ya fito hili ko dan ba ba yan kasuwa bane a gaba na shi yasa da yanzu kaga suna ta kada kai da yanzu ma wani ya tullo tambaya mai yawa ma anan ba a samu mutum biyar masu masu katin banki wani ma na san yau ɗaya taɓa jin katin banki haka na uku ana gane da kyau ko to wannan shine kenan malam yace wa qassim at-ta'min lit-tijari wa lit-ta'awuni fil muhtari yace kuma ka kasa at-ta'min abinda ake ma at-ta'min shine assurance ana gan inshora suke ce mata da turanci ko ko ba inshora ba ce yawwa inshora a da faransanci ne assurance eh da turanci ingilishi yan nigeria inshora suke ce mata ya na yace at-ta'min inshora assurance ka kasa ta gida biyu littijari akwai ta kasuwanci wa litta'awuni da kuma ta at-ta'awun abinda ake nufi shine akwai at-ta'minu tijari akwai at-ta'minu ta'awuni at-ta'minu tijari ta suke cema assurance commercial ita kuma at-ta'minu at-ta'minu ta'awuni ta suke cema assurance mutual ana gane da kyau ko to kowanne zamu zo mu yi bayanin shi fal awwalul mamnu'u duna tsani nau'in assurance ta farko mamnu an hana ta duna sani banda ta biyun ita ta biyun ta halatta fi qauli julli fuqaha zamani a cikin maganar mafi yawan malaman zamani kenan mafi yawan malaman zamani tunda asiran zamani ne yazo da ita ada babu ta sun haramta asiran ta commerce ta kasuwanci kala kala ce ita kuma akwai asiran ta vehicle ma'ana asiran ta motoci hatta wannan asiran da muke kira ma motocin mu a musulunci haramun ne ana gani da kyau ku? to don me yasa muke yi don bayan da muka iya illa manutirra wa kalbuhu mutma'innun bil imani ko yawa to an tilasta mu ne in baka yi ba ba za ka iya yawo da mota ko moto ba ana gani shi yasa muke yi can alhakin mu yana bisa kansu ana gani da kyau ko akwai assurance ta santi wai mutum ya cira asirinsa duk in bai da lahiya asirin za ta biya mishi ana gani da ke ku akwai asirin kuma ta gobara mutum ya samu gobara wannan kamfanin asirin shi za su za su biya mishi hada ta dabbobi ma akwai mutum zai cira ma karen shi asirinsa ana gane da ke ku da abubuwan mamaki da in kaje kasashen turawa za ka gansu hatta nan ma ana samun 'yan kasuwan da ke yin wannan to duk wannan bai halatta ba domin akwai algharar a ciki wanda karatu akan asirin shi ma karatu ne mai zaman kansa akwai shi abubuwa da yawa ya kumsa kaga akwai riba ciki akwai zamba cikin aminci ana gan da ke ku kuma akwai yaudara akwai ha'inci akwai rishin sanin takamaiman abin da za a maka da abin da ya kama da haka to kenan na farkon shine assurance commercial bai halatta ba amma assurance mutual ta halatta at-ta'minu at-ta'awuni shi ya yake shine mutane ne za su haɗu sai su rika zuba kuɗi in matsala ta samu wani sai a taimaka mishi cikin wannan kuɗin da suke mi da suke shi yasa ake ce mishi at-ta'awuni taimaka ma juna ake yi ana gane da kyau ko to irin su yanzu wanda aka buɗa sai ma mutuwa suke ni a lokacin akwai da na san yana ce mata yarda asirin su mutuwar yarda haka za ka gani mutane suna zuwa suna sa kuɗi mafi yawanci ma'aikatan gwamnati ke yin wannan hada irin wannan kes da ake yi na da suke yi a nan ne na ma'aikata kes kes kin da kake gani mi suke ce mishi kes social duka irin shi ne duka kusantun da 'yan kasuwan akwai na abu da ake ma'aikatan akwai na abu da ake hudda musu wanda cikin shi ne a lokaci zuwa lokaci ake kiran matansu da ɗinsu ana basu to wannan babu laifihi a cikin shi na malam yace wa jawwazu bi taqatat tafsidi in taku majjanan bila ta'widi yace malamai sun halatta bi taqatu tafsid bi taqatu tafsid ita ce carte de réduction wani kati ne shi ma da ake ba manya-manyan 'yan kasuwa idan mutum ya saba da ku yana kasuwanci tare da ku to don ku ƙara rike shi sai ku ba shi wani kati shi wannan katin da ya zo ya nuna shi to duk abin da ake saidawa jaka ɗari to za a rage masa kashi goma a ciki suri za su gayin ga kashi kaza za su rika rage maka shi ne ma'anan mai suna kartar da reduction ta ga shi ma wannan in ba manyan 'yan kasuwa babu wanda ya san da shi ana gani da kyau to malam yace malamai sun halatta wannan in ta kuma jarin amma in kyauta za a ba mutum bila ta'widi ba tare da ya biya ba akwai wanda in za su baka sai ka biya to wannan bai halatta ba ana gani da kyau ko amma kyauta in za a baka babu laifi wa qassamu al-qabd ila haqiqi wa ghayrihi al-hukmi fi at-tahqiqi malamai sun raba al-qabd ma'anan karban kudi gida biyu akwai al-qabd al-haqiqi wa ghairihi da kuma wanda ba shi ba al-hukmi shine ma'ana al-qabdul hukmi fi tahqiqi a wajen tabbatarwa ana gane da ke ku a shari'a kasuwanci ana so a yi ba ni in baka ba ni gishiri in baka manda ka ba ni kaya in baka kuɗi ba tare da wani jinkiri ba canji in baka jikka ka ba ni canji na haka ake a shari'a to yanzu sai aka samu wasu kuɗi wanda su ba a hannu ake karɓar su ba ana gane da kyau ko kawai sai dai ka ji alat ije in nigeria sai dai ka ji alat ma'ana ka ji alarm ka ji mai sake na kuɗi sun shigo kiɗin a sun shigo masha Allah kuma alhali bugan su ga hannunka ba su ga hannunka da an cika kawo su baka iya bada su to shi wannan shi ake cema alqabdu alhukmi ana ganin shi yake cema me yake da suna remis material da kuma remis symbolic remis symbolic kenan shi wannan kuɗi ne wanda ba a ganin su a haka ne zaka a hukunce ne za a dauka kamar an baka kuɗi sai malam yace kalqabdu fil hisabi bit taqyidi kawar misalin karba ta hanyar count a tura maka cikin account kinka bit taqyidi amma tare da kayyadewa ma'ana shi irin wannan tura kuɗin irin wannan karban kuɗin dole sai an samu tabbaci nawa ne za ka tura mini kaza turo ga su sun shigo to an samu alkabdu kenan kila wa kashe ka ce bin rasidi wasu malamai suka ce kaman kaman shek wanda wanda ya kumshi kiridi na kuɗi kaman cek ita ma an baka ita ita ma cek an baka ita ai ba kuɗin bane ko sunan menene sunan kuɗin ne shine ma'anar duka wannan wannan su malamai suna nuna dai ya halatta ne alkabdul haqiqi da wancan alkabdu alma'anawi ko alhukumi duka sun halatta amma sai dai a tabbatar da abin da aka yi ya shigo faslun hululu sa'irin aqsati inda ta'akkurin bil istirati yace fasali dangane da kewayowar sauran biya idan aka yi jinkiri tare da sharadi wannan tarjama harfiya ce tarjama ma'anawiya shine akwai wani abu da suke ce ma vanta a kredi albai'u bit taqsiti a saida maka abu ka biya shi da guntu guntu kama a saida maka mota sai a yi da kai duk wata za ka rika kawo jika kaza shine albai'u bit taqsit vanta a kredi to irin wannan akwai wanda suke sa sharadi in wata guda baka biya ba ana gane da kyau ku to za a kai ka kara dole sai ka biya shi gaba daya akwai masu sa wannan sharɗi mana in ka tsallake wata guda baka biya ba to yanzu kuma ka meke da suna ka ɗebo ruwan daho kanka yanzu gaba ɗayan kuɗin sai ka me sai ka zuba to shine ma'anan faslun hululu sa'ilil aqsati inda ta'akhurin bil ishtirati idan aka yi wannan sharaɗin almajma'ul hillu li ghairin mu'siri majma'ul fiqhi sun halatta wannan wannan sharaɗin da za a yi amma ba ga wanda yake yake suna amma ga wanda ba cikin tsanani yake ba ma'ana ga wanda da gangan ne ya hana ba don wata larura ba ce ta mi tasa bai mi ba bai biya ba bai zuba kuɗin ba wallajnatu da'imatul man'u hari amma lajnatu da'ima su suna ganin gaba ma wannan sharadin bai kamata a yi shi ba amma dai magana mafi ingancin halicci halaccin wannan sharadin domin annasu ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halala kaga wannan ba abin da ya haramta wa daftaru shuruti fil muzayada bi qimatin yuba'u la bi za'ida wa daftaru shurut abinda ake ma daftaru shurut shine kayyade da sharh shi ma wannan ana samun shi ne a wajen 'yan kwangila kenan daftar shurut da kimar shi ake saida shi ba da ƙari ba ma'ana a misali gwamnati tana so a gina mata wata lakwal sai a sa injiniya ya kiyasin dukkanin abin da za a kashewa to wannan abin da aka yi kiyasi shi ake ce ma kaye kaye da sharshi to shi kuma saida shi ake yi wanda zai aikin saida mishi ake to in za a saidawa za a saida shi ne da abin da yake na kiyasin ba tare da an ƙara wani abu akai ba ban zago ana gane da kyau ba wajawwazu kai ba mu karanta ba nan wa a shirya a karanta wajawwazu hawalatan mukharraja nan ya kamata mu tsaya mun cika awon mu guda subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk